السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudu mu ta yau an yi ta ne akan falalar ba da bashi a musulunci godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirye da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi haɗi zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah yana daga cikin daɗaɗen abubuwa da shari'ar musulunci ta yi tanadi don gyara rayuwar mutane rayuwarsu ta nan duniya da kuma rayuwarsu ta lahira wato a samu taimakekeniya a tsakanin juna kada mutane duk abin da suka mallaka ya zama nasu ne su kaɗai daga su sai iyalansu sai 'ya'yansu mutum ya zama yana damuwa da al'amarin sauran yan uwanshi musulmi shi yasa shari'ar musulunci duk wani abin da zai karfafa dankon zumunci tsakanin yan uwa ta yi tadadinsa ta karfafe shi don a samu alaƙa mai kyau tsakanin yan uwa musulmi a samu ƙauna a tsakaninsu a samu taimakekeniya a cikin rayuwarsu wannan taimakekeniya shi zai sa rayuwa ta yi kyau a samu zaman lafiya tsakanin juna addinin musulunci ya yi tsari wanda babu wani tsari a duniya wanda ya tsari irin na musulunci me yasa haka saboda shi musulunci addinin Allah ne wanda ya tsara shi shine Allah madaukakin sarki mahalicin kowa masanin komai da kowa Allah shi ya san abin da zai zama mana alheri da abin da zai cutar da mu shi ya sa tsarinsa ya zama babu wani tsari da ya yi kusa da shi bare ya kamo shi ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da shari'ar musulunci ta yi tanadi ba da bashi ‘yan uwa su ringa ba ‘yan uwansu aro rance na duk abin da ake iya ba da rancensa da haka bashi a musulunci yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na shari'ar musulunci kuma ni'ima ce da Allah madaukakin sarki yayi wa bayi saboda shi dan adam a yadda yake raye wata rana zai iya shiga damuwa zai iya shiga jarabawa zai iya shiga wata fitina da cikin rayuwar duniya wanda zaka ga yana buƙatuwa da ya samu tallafi ko taimako na bashi daga wajen dan uwansa musulmi wanda cikin yadda Allah sai kaga wannan abin ya sa shi yayi murna ya biya bukatansa sa'annan an dawo wanda aka karbi wannan rance da abin da aka karba a wajensa wannan tanadi ne na shari'a na musulunci shi yasa musulunci ya bada dama ana iya cin bashi ana iya karbar rance a cikin alkur'ani baya mafi tsaho a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki hukunce hukunce dake cikin suratul baqara wato Allah madaukakin sarki hukunce hukuncen bashi yayi magana yadda za a yi yadda za a karba da yadda za a rubuta da yadda za a kafa shaidu ya ku bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karbar aro daga wajen sahabbansa idan akwai bukatuwa na karban aron Abdullahi dan Abi Rabi'at al-Makhzumi ya da Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi rance daga wajena na dirhami dubu arba'in mazala ya karba daga wajena amma da aka kawo wata dukiya ta zo masa sai aka biya ni aka biya ni yanda na bada wannan rancen har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bayan ya biya ni sai ya ce sakamakon bashi idan an bayar shine a wa wanda aka ya bayar godiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sa'annan a bayar da yanda aka karba wannan hadisi ne na Imam Nisa'i da Ibn Majah da kuma Imam Ahmad kamar yadda musulunci yayi tanadi a samu taimakekeniya tsakanin yan uwa da haka yi umarni da a ringa ba ‘yan uwa bashi don share musu hawaye da kuma kwadaitarwa da musulunci ya yi a yi ƙoƙari a zama waɗanda suke ce ‘yan uwa wato share hawayen ‘yan uwa don mai don ‘yan uwan su samu nutsuwa a cikin rayuwa kada su afka cikin wasu ayyuka marasa kyau kamar sata da kwace da yaudara da sauransu abubuwan da musulunci ya hana imam muslim ya rawaito hadisi daga abi huraira yadda Allah su kara tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya yaye wa musulmi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin wannan rayuwa ta duniya to Allah zai yaye mishi damuwar bakin ciki daga cikin bakin ciki ranar tashin alkiyama kowa da ya san duk wanda Allah ya yaye masa bakin ciki ranar tashin alkiyama ba inda zai tafi sai aljanna Allah ka samu a ciki wanda kuma ya sauƙaƙawa dan uwa musulmi to Allah zai sauƙaƙa masa duniya da lahira kuma Allah yana kan taimakon bawa matukar bawa nan na taimakon dan uwansa Imam Nasa'i da Ibn Majah surwata hadisi da dan Abis daga Ibn Mas'ud sha Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani musulmi da zai ba wani musulmi bashi sau biyu ya bashi bashi sau biyu ya kuma dawo masa da dukiyarsa face Allah ya rubuta wannan musulmi ya yi sadakar dukiyar kashi ɗaya misali wani ya zo ya ce malam da Allah ba ni bashi dubu goma sai ka bashi ya gama bukata sai dawo ma da shi wata rana bukata ta ƙara ta kama shi ya zo ya ce malam ba ni bashi dubu goma ka bashi ya dawo ma da shi to Allah zai rubuta ma kai sadakar dubu goma wannan hadisi ne na Imam Nasa'i da Ibn Majah ya ku bayan Allah nasoshin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da taron malamai na da da na yanzu sun yadda akai akwai falala mai girma da lada da Allah yake barwa idan mutum ya bada rance kai abinda shari'ar musulunci ta bayyana dangane da rance abu ne wanda yake mai girma domin me kokari ne wajen sauƙaƙewa al'umma rayuwa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yake cewa waye zai ba wa Allah rance rance mai kyau sai Allah ya ninninka masa wannan rancen sannan Allah ne yake bayarwa Allah ne yake hanawa kuma wajen Allah za a koma wannan aya Allah ya ambace ta da yawa a wurare da yawa a cikin alkur'ani na nuna akwai lada da yake bayarwa idan aka ba da rance sannan Allah madaukakin sarki ya dauki nauyin ba da wannan lada ga wanda ya ba wa musulmi bashi ya yaye masa wani bakin ciki an samu hadisi daga Anas ya da Allah su ƙara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da aka Isra'i da ni aka kai ni sama na dubi kofar aljanna yace sai naga wani rubutu sai naga an rubuta cewa sadaka idan mutum yayi ta za a bashi lada ninki goma amma idan mutum ya bada bashi za a bashi lada ninki goma sha takwas maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai nace ya Jibrilu ya naga wannan rubutu ya aka yi bashi ya fi sadaka lada sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai Jibrilu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka san wanda yake bara me yawa yana da shi ai kaga halin da ake ciki da yawa na masu bara na suna bara amma suna da shi wani mai bara ya fi ka kuɗi kaga za ka bashi wannan bai nufin bai baka da lada wajen Allah kana da ladanka kawai shine ya cutar da kai shi to kaga damo da za ka yaye shi ba ta da matsala ka bashi abin da yake da shi ba wani abu damu bai da wani matsala yace amma wanda yake zuwa neman bashi zaka tare da yana cikin damuwa yana cikin wani wata wani bakin ciki wani Allah kadai ya san iyakar shi shi yasa aka sa ladan bashi yafi na sadaka je ba wani hadisi ne na Imam bin Majah Abu Darda sayyidina Abu Darda ya da Allah ya kara tabbata a gare shi yake cewa ni dai na bawa musulmi aran dinari guda biyu ya je yi bukatarsa lokacin da muka yi dawo mun da shi na sake ba wani aro ya ce ya fi mun su na fi son shi haka da na yi sadaka da wannan dinari kaga kenan ashe wasu ƙasashe da ake jin labarin waɗanda suka buɗe ofishi na bada bashi ashe sanin musulunci suka yi da sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bana jin a Najeriya akwai ko akwai na amma Allah ya sa mu koma a nan zon six ba ku ci amin ba abu ne mai sauki misali a ajiye wani bawan Allah da littafi a cire dubu ɗari biyu misali nake yi a ce to a sati wanda yake da bukata amma tattata wuce sai dubu biyar aro ya zo ya karba a ɗau sunan shi da lambar shi an ba shi wata guda ya samu ya dawo da shi inda a ce mutane za su karɓa su dawo da shi kana ga wannan dubu ɗari biyun aikin da za ta yi yana ƙarami ne wallahi da yana da yawa da wanda ya yi wannan ya san ya yi kaba ya zuba hannun jari ba zai cire hannun jarinsa ba sai ya mutu dan nan ne zai ga sakamako a wajen Allah kada kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wani mutum a cikin bani Isra'ila wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan ya rasu sai aka tarar da shi bai ma da aikin alheri yace amma akwai abin da yake yi yayi irin wannan ofishi na bada bashi yana bawa mutane rance yana sa yaran shi su je su karɓo rancen amma sai yana cewa yaransa idan kuka je kuka samu wanda na ba bashi kuka duba kuka ga da gaske babu bayan da zai biya ku sai na yafe mar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon haka Allah ya ce ya tafi aljanna saboda wannan aiki da yake yi ai kaga yayi riba yayi riba yayi riba duniya yayi riba lahira Allah ka sa mu haka ya ku bayan Allah kamar yadda musulunci ya bada wato ya tsara yadda za a bada rance to haka fa musulunci ya kuma wajabta wanda duk ya karbi rance ya dawo da shi haka musulunci don me ya dawo da shi domin amana ce haƙi ne na mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana duk mutumin da ya karbi rance yana da niyya mai kyau zai dawo da shi zai biya to wannan niyya tashi za ta amfane shi domin Allah madaukakin sarki zai mu'amalance shi da wannan niyya tashi amma duk wanda ya karbi rancen kuɗi yana nufin ya ci bulus kamar yadda wasu suka karbi bashin gwamnati na na COVID-19 zaka ji a gefe suna cewa wai wai wai ba za a karba ba za gwamnati za ta karbi kuɗinta duk wanda ya karba ya shirya zai biya gaskiya ne bashi ne bashi ne da kaje kana biyan kudin covid-19 a lahira gara ka biya anan in dai ka karba wallahi ka biya ya kuma alheri ai bashi ka karba mala'iku sun rubuta gaskiya ne Allah baya wasa da mu amma aka ce an bar ma shikenan amma har yanzu dai ba a faɗa ba kuma abin da naji da shugaban ɗaya daga cikin hukuma cewa take cewa yake duk wanda ya karbi bashin nan muna da nambansa muna da bibiya miji kuma zai biya ko ni kadai ni ji yawa to da haka ai kokari ya biya saboda Allah ba sai an je lahira da bashi ba Allah ka tsare mu da mutuwa da bashi ya ku bayan Allah maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda duk ya karbi dukiyar mutane yana so ya bayar to Allah zai bayar a madadin sa idan misali ya kasa bayarwa amma wanda ya karba yana son ya ya salwantar da shi to Allah zai salwantar da shi Allah madaukakin sarki ya tsare ni wannan haka ne daga hadisin ibnu majah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana tare da wanda ya karbu bashi bashi na gaskiya har sai ya biya wannan bashi ya kuban Allah yana daga cikin abun bakin ciki da da yawa daga cikin mutane na tauye amana ba su damu da su biya bashi ba sun karbu bashi amma kuma sun dauka kamar dukiyarsu ce wasu ma da gangan sun samu sun kibiya sun samu dama sai suna hikima suna ta tara nauyi a kansu ba su jin tsoron wato tozar ta dukiyar mutane ba sa jin tsoron cin haƙin mutane wannan kuma abu ne wanda babu kyau inda za ka ga mutum lokacin da ya je cin bashi yadda ya marere shi cewa gashi gashi gashi ga damuwar da yake ciki dan uwanka yana da dukiyarsa shi ma yana son dukiyar ya dauka ya baka wannan dukiyar amma kuma ka samu kaki bayarwa wannan ya zama cin amana shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace jinkirin mawadaci zalunci ne mutum ya karɓi bashi ya samu yanda zai biya kuma ya ki biya wannan zalunci ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kuma yan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku ku rabauta nan duniya da kuma kiyama ku sani shari'ar musulunci ta sanya a ci bashi ya halatta amma ta sanya wasu ka'idoji wanda kada a cutar da wanda ya ci bashi kada a cutar da wanda aka karɓi bashinsa da haka dole ne a kiyaye sannan da hanyar da zai sa a samu riba a ciki musulunci ya yi ya kiyaye ya hana da kada musulmi ya ya afka ciki yana daga cikin umarnin da musulunci ya yi dangane da cin bashi ya zama idan mutum ya karɓi bashi to ya mai da shi yadda ya karɓa babu ragi babu ƙari sannan kada wannan bashi da aka bashi ya zama hanya ne ta tatse shi hanya ce ta karɓin wasa amfani daga wajensa wannan musulunci ya hana ba a san wanda aka bashi bashi a sanya masa wani sharadi wanda zai wahalar da shi wajen biyan wannan bashi shi yasa Imam al-Bagawi ya rawaito hadisi hadisin ata ala bin muslim sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bashin da ya jawo wato wani amfani ya zama riba duk da cewa wannan hadisin malaman hadisi da yawa sun yi magana a kan shi amma an samu hadisai waɗanda suke ƙarfafa shi da maganganu da malamai wanda suka yi domin ibnu abbas ma da sauran sahabbai suna cewa duk ba sun hana duk bashin da zai jawo wani amfani yana daga cikin kwatankwacin wannan hadisai hadisin da imam bukhari da imam bayhaqi da imam dabrani suka rawaito hadisin abu burda daga ababansa cewa wata rana na zo madina in ji shi abu burda yace sai na haɗu da abdullahi dan salam da muka haɗu da shi sai ya ce mun sanni da zuwa tunda kai bako ne mu je gida mana kaɗan na nan baka ɗan cincin da dabino ka ci ya ce muka tafi gidansa ya bani da cincin da dabino sai ya ce mun to fa ka zo wata ƙasa waɗanda akwai riba ta yaɗu sai ka kiyaye idan ka ba wa mutum rance bashi to duk wani abin da zai baka kada ka karba don zai zama riba kada ka karba matukar ya zama sharadi na wannan bashi a wajen Imam Bukhari daga hadisin Asram yake cewa wani mutum ya kasance yana kamun kifi sai wani mutum ya bashi bashin dirhami 20 amma yana zuwa yayi su yace amma kullun ya dawo sai yace ga dan kifi aka gida yana dawa wanda ya bashi bashi kifi ya ga yayi ta bashi kifi kifin da ya bashi ya bayo shine sai ya zo ya tambayi ibnu abbas yace gashi gashi abin da muka yi sai ibnu abbas ya tambaye shi yace kana ga kifin da ka bashi ya kana nawa yace kai zai kai na dirhami 13 sai yace to yanzu ka je ka biya shi dirhami 7 ai kun gane magana ga sha uku ga bakwai an biya ashirin ya ce in ba haka ba wannan kifin da ya karba ya ci riba a cikin dukiyarka idan har ka biya shi dirhami 20 ya ku bayan Allah akwai hadisi wanda Imam Muslim ya ruwaito daga Abi Rafi ya da Allah kara tabbata gare shi cewa manzo Allah ya karbo rance na karamin karamin raƙumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo raƙumi na sadaka za a biya mutumin yayi umarni ya ce aje a biya shi raƙuminsa sai aka duba babu ƙaramin raƙumi sai manya manya aka zo aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a bashi babba a biya shi da babban raƙumi yace ai mafi alherin mutane sune waɗanda suka fi kyautata biyan bashi suka fi kyautata biyan bashi to wannan hadisi daman hali ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautatawa sannan ganin dama ne kenan idan kai kaga dama wani ya baka ranci baya cikin sharadin ranci ba kuma in ka bashi abin da ka bashi zai ce ina sauran ba to duk abin da ka bashi babu komai sakamakon wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ka wadata mu Allah ka raba mu da cin bashi idan Allah ya wadata mu kuma Allah ya sa mu ba yan uwa bashi Allah ka daukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله من محاسن شريعتنا الجراء سعيها لتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد وحرصها على إقامة المجتمع الإسلامي الفريد المتماسك المتعادل في بؤد من عن العلانية وحب الذات وعدم الشؤون والاهتمام بأحوال المسلمين وظروفهم ولذلك كله هرس الإسلام على إشاعة المحبة بين أفراد المجتمع وتقوية الروابط والصلات والعلائق والموادات ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والتساعد التعاذب بين أفراد المجتمع ثم إن الإسلام قد نظم جوانب المعاملات في مجتمع بصورة فريدة لا مثيل لها في غيره من أنظمة البشرية وما ذاك إلا لأن الإسلام شريعة إلهية من الإله الحق المبين العليم بمصالح العباد وما يدفع عنهم المفاسد ويكئيهم المدار عباد الله ومن أبرز هذه الأمور التي شرعها الإسلام ورغب فيها القرض والسلف فالقرض في الإسلام من محاسن الشريعة ومن نعم الله تعالى على البشرية لأن الإنسان في هذه الحياة مورد للابتلاء والامتحان ومورد للمحن الدنيا ونائبات الدهر فقد تزال له حاجة أو تلم به فاقة لا يجد ما يساعده ولا ما يقتدي به مما قد يوقعه في الهرج والكرب والضيق ومن ثم تبرز مكانة القرض في الشريعة فهنا يحتاج المسلم لمبلغ من المال لحاجة نازلة أو فاقة أو جائحة فإن الشريعة تفيه له الاقتراض من أخيه المسلم لسد حاجته وإغناء فاقته وتفريج كربته عباد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرض من الصحابة رضي الله عنهم عن حاجته يقول عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه استخرج مني رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدعفعه إلي وقال إنما جزاء السلف الحمد والأداء أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد كما ندب الإسلام إلى مساعدة مساعدة المسلم عند حاجته وأمر بإقراده وتفريج كربته حرس حرسا من الإسلام على أن يقع المسلم بذات الهادة في ارتكاب أمور لا تهمد عقباها كالسرقة والاختلاس والخدعة ونحو ذلك من الأمور المحرمة روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على عن موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في أمن العبد ما كان العبد في أمن أخيه وروى النسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كسرقة مرة عباد الله لقد تواتر نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفا وخلفا على فضل القرض وثوابه بل إن القرض في الشريعة الإسلامية من أبرز مبادئها وأظهر معالمها الدالة على سعيها لتيسير والتسهيل على المسلمين يقول المولى جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقد ذكر الله هذه الآية في كتابه مرارا مبينا فضل الكرد وثوابه وأنه سبحانه وتعالى متكفل بالأجر العظيم والثواب الكبير لمن أقرد مسلما ونفس عنه كربته وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة رواه ابن ماجه وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لأن أقرض مسلما دينارين ثم يرداني ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما وما ذاك إلا لما في القرض من تفريج كرب المسلمين وقضاء حوائجهم والعون لهم على البعد آه من الحرام عباد الله وكما أمر الإسلام بالقرض وندب إليه أمر بالوفاء به وحرص عليه وفاء لحقوق الناس وشكرا لجميلهم وعفانا بفضلهم وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب أداء الدين والنية للحسنة, للحسنة ونية الحسنة في قدائه وبين أن مدار الآمال على ذلك وأن من استدان الناس ناويا الإيفاء لحقهم أعانه الله على قضاء دينه فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى وعند ابن ماجه والحاكم بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله مع الدائن حتى يقضي دينا عباد الله ومن شديد الأسف فقد ضعف الإيمان عند كثير من الناس وديوا الأمانة لم يعودوا يهتمون بوفاء دين الناس وإدائهم حقوقهم بل يماثلون صاحب الحق حقه ولذلك أهدم كثير من الناس عن القرض والتسليف خوفا من أموالهم من الدياء لضعف زمن الناس حيث يأتي الإنسان إلى أخيه المسلم فيشكو إليه الحاجة والفقر حتى يقرده على أن يرد إليه حقه بعد شهر أو بعد شهرين أو سنة أو سنتين أو نحو ذلك فإذا استقرد منه مدى الشهر وشهران وسنة وسنون وهو يماثله في الوفاء وربما تمضي الأعوام وهو يطالب بحقه لم يجد وفاء فإن فإذا بالجميل ينقلب على صاحبه هما وندما والكثير منهم قد يجحدون الحق وهذا من الأمور المحرمة يقول صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الهادي إلى صراط المستقيم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع الأمور أشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة واعلموا يا عباد الله أن شريعة الإسلام قد ودع للقرن الحسن المشروع دوابط شرعية تحقق المقصود منه دون درر ولا إدراك وتخرجه من الربا والشبهات المحرمة ومن أهم هذه الضوابط أن يرد أن يرد القرض كما هو دون زيادة أو نقصان وأن لا يكون القرض وسيلة, وسيلة وهيلة توصله إلى المهابات في بيع أو شراء ونحو ذلك ولا يشترط القرض شرطا فيه درر على المقترض كاشتراء الوفاء ببلد معين يكون في في وفاء فيه كلفة ومشقة على المقترض وذلك لما أخرجه الإمام البغوي من حديث العلاء بن مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جرى منفعة جر منفعة فهو ربا وهذا الحديث ضعفه جمهور المحدثين ولكن العمل عند أهل العلم بما دل عليه وله من الأحاديث والآثار ما يعزده ويقويه فقد روى البيهقي بسند صحيح عن أبي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ومثله ما رواه البخاري والبيهقي والطبراني من حديث أبي بردة عن أبي عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن السلام فقال لي ألا تجيء حتى أطعمك سويقا وتمرا فذهبنا فأدعمنا سويقا وتمرا ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حبلة من علب أو شعير أو حبلة من من تبن فلا تقبله فإن ذلك من الربا وعند البيهقي من حديث الأسلم أن رجلا كان كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه سمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال إليه سبعة, سبعة دراهم عباد الله وأما ما رواه إمام مسلم في صحيحه عن أبي رافع رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل سرقا فأمرني أن أقدي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعده إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فإنه محمول على حسن القضاء منه صلى الله عليه وسلم ورده لجميل المقترض واعترافه بفضله وإحسانه إليه دون أن يكون هناك شر من المقترض أن يرد إليه زيادة على قرضه فأما إذا وجد الشرط بزيادة عن الاقتراض كأن يقرضه ألفا ويشترط عليه أن يرد ألفين مثلا فهذا هو الربا الذي لا يجوز بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله